إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram yau muna talata sha bakwai ga wata na muharram hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da bakwai da talatin da takwas dubu da dari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da sha takwas ga wata na goma shekara dubu biyu da goma sha shida yau insha Allahu a cikin karatunmu na littahi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz za mu yi darasi na tamanin daidai darasi na tamanin daidai a cikin wannan littafi a ganin muna cikin kitabun zaka abinda yake da alaka da zaka kuma bayani da ya gabata masa'alar zaka kan ta dukiya mace ta kudi ta kayan gona dindai bayani ya gabata wanda da kuma mushkila da ba mu shiga cikinta ba ta irin nau'ikan bayan cewa damar littayi ne alwajiz takaitacce kuma shi ya tsaya kan wannan bayani na cewa zakka ta kayan gona abu guda hudu ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata da nassin sunansu akan nan ya tsaya kan ambatan alkama da sha'ir da dabino da zabib bai shiga ba saura wanda kalkashin wannan cewa wasu malamai sun tsaya kan wanda nasi ya ambata a kansu wasu kuma sun shiga bayani na ambata muku cikin wanda bayan irin na su magabata su hassan basari da sauransu haka irinsu a zamani ko wannan karni irinsu albani irinsu kuma kahishi irinsu shaukani irinsu ibn hazam kan nassin da aka ambata shine nassi ya zo da suna na ababen da za a da zaka ta kayan gona a kansu to karkashin wannan sauran magabata masu ganin ba wannan kadai ba to a nan ne aka samu kuma mushkila ta iyakance menene ake hudda ma zakar wasu kun suka tsaya dukkan abin da yake abinci wanda za a ajiye shekara wasu kuma a dukkan abin da za a ajiye shekara ko da ba abinci ba ne ba irin na a ci a rayu na tuwo na fata alimantar ƙarshen dai wannan kuma bayani dai a ƙarƙashin wannan aka shigo da hatsi da dawa da masara da wake da sauran kayan gona ƙarƙashin ƙiyasin wa'annan abin guda hudu wanda nassin shi bai ambace su ba wasu malamai suna ga cewa tun da matsayin ɗaya ne sai suka yi ƙiyasi suka sa su a ciki to nan ne kuma wani zai kawo maganar su riɗi su gujiya su ce a riɗin ya an sai da ko ya an yi man a hudda a cikin zakkan man din dai wannan magana ce kuma dogon hira ce dogon bayani ne wanda littafin a takaice ne kuma malamin abinda muke karantawa yana kan takaita zakka ta kayan gona a kan wannan abin guda hudu da aka ambata kuma sauran bayani wallahi ala kenan wannan kuma da bayanin na yanzu mun shiga kayan mun kare dukiya mun kare kayan gona sai kuma na kayan dabbobi dukiya ta dabbobi to bayani ya gabata dukiya ta dabbobi kenan dabba wadda aka ambaci guda uku maganar raƙumi saniya ƙananan dabbobi kenan tumakai awakai don abu guda ne yanzu sai a sati da ya gabata ya ambaci magana ta zakka ta raƙumi wanda ya ambaci ita nisabinta yana farawa daga raƙumi biyar kuma na raƙumi biyar ba a raƙumi za a fara badawa ba kamar yanzu za mu gani a wannan hadisi na wanda za mu karanta a yau anas bin malik ya ce ruwaya da za mu karanta wadda imam bukhari ya roto haka imam nasa'i haka yana ga abu dawud don dai ruwa ce tabbatatta abinda yake cikin nassin hadisin gashi kamar haka عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين أنس بن مالك أو بكر الصديق رضي الله عنه يا إكيشي زوا وكيلتي أصاب بحرين na kenan a cikin aikin da zai akwai amsar zakka to a nan abin za mu ji irin yadda ya mai bayanin ga yadda za ka amshi zakka sai ya ce bayan gidan ga takardar da ya yi da sunan shi bismillah rahmanu rahim hazihi faridatu sadaka allati farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala almuslimin wallati amara Allah biha rasulahu faman su'ila min faman faman su'ilaha min almuslimin ala wajhiha falyutiha wa man su'ila fawqaha fala yu'ti takardar da ya bayan bismillahir rahmanir rahim yake ce hazi farida farida sadaka wannan ita ce farilla ta sadakar da allati farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muslimin sadaka ko zakkar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka ya dora ta akan musulmi wallati amara Allah biha rasulahu zakkar da Allah ya umarci manzon shi da ita yarhamukallah faman su ilaha min musulmin ala wajhiha faludiha duk wanda suka zai bayanin irin haƙƙin Allah da za a amsa na zakka sai ce duk wanda aka tambaye shi ita wannan zakkar da manza da Allah ya ya wa manzan shi umarni ya gaya wa mutane duk wanda aka tambaye shi ita daga cikin musulmi a yanda aka ce a bada to falyutiha ya bada haƙƙin Allah ciki da ci amma wa man su'ila fawqaha fala yu'ti duk wanda aka tambaya zakka sama da abin da yake cikin wannan nasin sama da wadda Allah ya umarni a hudda duk da aka tambaya abin da ya huce wannan to kai bada yanzu zai jiro yanda al'amarin zakar yake yace fi 24 min al-ibil fama dunaha min al-ghanam من كل خمس شات من كل خمس شات من كل خمس شات yace a cikin raƙumi 24 zuwa ƙasa da haka daga 24 abin da ya ƙasa to abin da ya ƙasa iya da iyaka yace min kulli hamsin daga dukkan raƙumi guda biyar za ba da shatun akuya guda ko tumkiya guda ko rago guda din dai mun ce muku an aka ce shatun an ba wata karina da ta kawo ga irin dabbar duk wannan guda hudun wanda ka ambata yayi ko tumkiya ko rago ko dan akuya yace a cikin dukkan dabba raƙumi biyar za a bada dabba guda karama yanzu kenan biyar dabba karama guda goma biyu sha biyar hudu haya zuwa ya ce 24 yanzu kenan idan muka dira muka shiga 25 kuma sabuwar magana ce yanzu da kenan kenan raƙumi a takaita abin za mu gane raƙumi zakar shi tana farawa daga raƙumi biyar kuma za a bada a cikin ƙaramar dabba a ƙaramar dabba za a bada har ya zuwa raƙumi 24 24 za a lissahin a biyar biyar ne lissahin biyar biyar ne za mu ga saɓanin zakata kuɗi wadda ana diba ko da kaɗan ne sai ka hulɗa ka bada ta dabbobi tana da wani rukusa an ce a raƙumi biyar a bada dabba guda a goma a bada biyu a sha biyar a bada uku ishirin a bada hudu to kana da kana da shidda ragumin shidda ɗaya za ka bada bakwai ɗaya ce takwas ɗaya ce tara ɗaya ce ya kai kai gwamnati gaba da biyu wannan tsakanin tun daga ɗaya zuwa hudu ba komi ba a tambaye ka komi ka bada ba a musa ba in na kudi ne ga sai ko da kaɗan na kudi ne amma shi na dabbobi a ana baka ɗan dama kenan daga ɗaya zuwa hudu ba a masa komi ci zan yi maka magana daga biyar zuwa ishirin da hudu to a kowane biyar za a bada ɗaya haye zuwa raƙumi ishirin da hudu kenan tun da ishirin da hudu ne bai kai ishirin da biyar ba kenan ƙaramar dabba dai hudu za a bada ya ce fa'iza balagat hamsin wa ishirin ila hamsin wa talatin idan raƙumi ya dira ya kai 25 to daga nan har zuwa 35 fafiya bintu makhad za a ba da 'yan shekara daya ta shiga ta biyu ana ta bintu makhad ɗiyar mai naƙuda ko ɗiyar mai ciki kenan wadda an aihe ta kanwata tana ciki shi ya misal kenan ta shekara daya ta shiga ta biyu kenan a raƙumi kenan in ya kai 25 ne ake shiga lan raƙuma kuma daga 25 za ka ba da wannan 'yan raƙuma ya shekara daya cikin ta biyu har ya kai 35 ba ƙara ko daya kayar an makowa ta wajen goma ƙarin goma ka ƙara kun ba ƙara ma ko ɗaya ba raƙumi goma ya ƙaru kaga a can da ko da biyar ramar dabba za ka bada ko da ka ne dabba bice na ko amma yanzu an doke maka baka bada komi tun daga 25 ɗaya ka bada har ya kai 35 ɗaya ce ya shekara ɗaya cikin ta biyu ba canji na wata an gane ko ya ce fa'iza balagat 36 kuma radda aka wayi gari raƙuminka ya kai 36 a nan kuma ila hamsin wa arba'in tun daga talatin da shidda ta fafiya bintu labun fafiya bintu labun a cikin raƙumi talatin da shidda har zuwa arba'in da biyar za a ba da dabba el shekara eh, mekacciya el shekara ɗaya el shekara ana rage daga da ya shekara biyu ta shiga ta uku me ya ce bintu labun diyal mai sha diyar mai mana mai sha da nono kenan a aihe shi kanan shi ma a aihe shi ya sha nono ya ce kenan diyar mai ba da nono kenan ya shekara biyu ta shiga ta uku shi za a bada tun daga 36 wannan dabba guda za a bada ya shekara biyu cikin ta uku tun daga 35 tun daga 36 ba karawa haka mallaki da raƙumi 45 ba neman ƙarin komi a kanka ɗaya za ka bada yanzu fa'iza balaga 46 lokacin kuma da raƙumi ya dira 46 ila 60 tun daga 46 kai wajen kenan goma sha hudu ko? baka ƙara komi sai tun daga tun daga 30 tun daga 46 har zuwa 60 zaka bada hiqqa taruqatul jamal hiqqa a shekara uku tana cikin ta hudu taruqatul jamal kamar mace kamar da raƙumi ya fara mata barbara kenan albudurwa ta ta kai barbara a shekara hudu ta ta kai barbara a cikin raƙumma kenan ta yi cika uku tana cikin ta hudu wannan ita ce mana wadda ta kai ta kai barbara shekara uku cikin ta hudu yar budurwa ba budurwa taguwa za a bada tun daga raƙumi 46 har zuwa 60 ya ce fa'i zaka ana sama ana ƙara rage maka da daga goma ne yanzu aka sha hudu ya ce fa'iza balagat wahidatan wasittin lokacin da raƙuminka ya waye gari ya kai mai kaca 61 tun daga 61 abinda za ka bada ya ce tun daga 61 ila 75 haye zuwa 75 fafiha jaza'a za a ba da ya shekara hudu cikin tabiyar tun daga 61 haye zuwa 75 za a ba da ya shekara hudu cikin tabiyar فإذا بلغت يعني ستا وسبعين كنان إلى تسعين إنت كما تندق إذا أنت سبعين كما دا شدة تندق سبعين دا شدة كما دا قنان إلى تسعين هاي زوا تسعين قول ما ترى ففيها بنتالبون بنتالبون يا بعد أي شكارة بيو تكين تأوكو قدا بيو 'yan budurwoyi kenan yara yara yara raƙuma guda biyu mata fa'iza balagat ida wa tis'in suka kai kuma tis'in da ɗaya ila ishirin wa mi'a har zuwa ɗari da ishirin fafiha hiƙatani ɗaruƙata aljamal za a ba da 'yan shekara uku cikin ta hudu waɗanda suka kai bijimi ya bi su 'yan budurwoyi na raƙonwa wannan shi ne tsarin da ya ce fa'iza za da ala 20 wa mi'a idan kuma ta ƙaru ta huce sama da 120 21 abin da ya gaba ya lissayi sai baje sai a koma lissayi ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة لساي كون هاي بجي لساي يا كوما إما أي خمس خمس كو أي أربعين أربعين wannan shine idan mun diba wajen matakaiya goma na zakata raƙumi hau mataki goma matakin warko daga biyar daga biyar za a ba da dabba karama mataki na biyu goma a ba da karamar dabba biyu mataki na uku sha biyar a ba da karamar dabba uku mataki na hudu karamar dabba za a ba da guda hudu kenan idan mataki na kenan daga 20 daga 20 kenan daga 20 za a ba da karamar dabba hudu matakin hudu kenan mataki na hudu karamar dabba hudu za a bada in sun kai raƙumi 20 mataki na biyar idan ya kai 25 a nan ake koma a shiga layin raƙumma amma sai a bada yan shekara ɗaya cikin ta biyu mataki na shidda idan ya kai 36 sai a bada yan shekara biyu cikin ta uku mataki na bakwai in ya kai 46 sai a bada yan shekara uku cikin ta hudu mataki na takwas in ya kai in ya kai 61 za a bada yan shekara hudu cikin ta biyar mataki na tara idan ya kai 91 91 ba goma tara daya za a ba da yan shekara biyu cikin ta guda biyu tun daga nan haye zuwa 120 haka ne daga ya kai mai aka ce 120 ko ya ba da yan shekara yan shekara binta makata ko abin talibun a daga 90 daga daga 70 76 76 76 ne ake ake bada yan shekara yan shekara me kace ai shekara biyu guda biyu ko a ina ga ha bin talibun ne da wannan ko da da bin tamakadu ko ko kuwa ha kata ne bin talibun ne ba bin talibun ne a bin talibun ne ta ce ta tara bin talibun kiyan 76 shine ake bada bin talibun eh har zuwa gome tara har zuwa gome tara za ba da 'yan shekara biyu cikin ta uku guda biyu tun daga nan tun da gome tun daga kuma yanka gome tara daya shi kenan gome yanka gome tara daya shi za a ba da hikka 'yan shekara uku cikin ta hudu guda biyu bakin lissafi da muka ba da bakin 120 ne daga ya huce 120 to lissafi ya baje sai ya koma amma a yi 50-50 ko a yi 40-40 gane ko daga ya kai hamsin ya kai ɗari da ishirin ya tsallaka amma yanzu ɗari da ishirin ba ƙara komi amma daga ya ƙara to lissafi ya baje ya koma hamsin hamsin arba'in arba'in in aka ba da me aka cewa in aka ba da imma me aka cewa imma a ba da ya shekara biyu cikin ta uku an kai arba'in arba'in ko ko a yi hamsin hamsin a ba da ya shekara ya shekara biyu ya shekara uku cikin ta hudu hikka haka da sayan kenan da komi kurin kai mataki goma ne in mataki ba hankali shi a zai gane wannan hankali ba abin kwarai abin akwai sauki an sauƙaƙe abin ƙwarai mataki-mataki aka ba abin cikin sauƙi sai masa'alar wajen lissayi zai zamanto a cikin garke akwai ƙanana akwai manya ko? a matsamin da lissayi na gaba himmancin lissayi yanzu kenan mun zo ƙarshe dai na 120 daga nan kuma lissayi yake bajewa ya koma 50-50 ko 40-40 ففي كل أربعين بنت, بنت لبون وفي كل خمسين هقة دكان أربعين أبادة إيش كان بيش كنت أوكو دكان خمسين أبادة إيش كان أوكو كنت هدو يتي ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إذن با كده ونرى قومي سيرى قومنك هدو تو أنا باب زكاة أكانك babu zakka kan wanda ya mallaki ko raƙumi hudu kada ya gare shi ba shi da komai ya raƙumi hudu ya ce illa yin sha'ar buha sai inda mai abin shi ya so wani kan shi ne ya bada amma ba amsa shi ya so ya bada wani ya amsa duka mai bada ya bada matsayin zakati ba ta yi sadaka hidi ya bada a matsayin sadaka amma za amsa amma ba a dora mishi zakka sai ya ce mallazimatuhu sinnun wale sati inda wanda shi kuma a nan yana da wasu an ɗora wasu misali an ce bintu makhad bintu labun hiƙa jaza'a duk wannan wasu shekaru ne na al'umma to an ɗora maka ɗai shekara kaza kai kuma ba ka da ita ya za a yi shi nan zai gaya maka abin da ya kamata a yi ga wanda aka ɗora ma wasu shekaru na dabba kun bai da wani dabba sai kawo cikin nassin wani bangaren nassin hadisin ya ce an anas anna ababakar radiyallahu anhu kataba lahu faridatu sadaka allati amara Allah wa allati amara Allah wa rasuluhu zuwa karshe yace Anas bin Malik ya cewa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya rubuta ma Anas bin Malik farilla ta sadaka kenan wadda Allah da manzon suka yi umarni a bada cikin rubutun da yayi ya ce man balagat indahu min al'ibil sadaqatul jaza'a man balagat indahu min al'ibil sadaqatul jaza'a wa lazita indahu jaza'a wa indahu hiqqa fa innaha tuqbalu minhu hiqqa wa yaj'alu ma'aha shatayn in istasarata lahu aw 20 dirhaman yace abinda yake cikin nasan hadisin da manzana ya bayani duka man balagat indahu min al-ibil sadaqa jaz'a duk wanda zakka ta jaz'a ta kama shi kenan ai shekara hudu cikin ta biyar zakka ta kamata ka bada a zakka misali kenan mai 75 ko a baya min bani mai 75 kenan ya kamata ka bada ai shekara hudu cikin ta biyar to amma walazat indahu jaz'a baka da ai shekara hudu cikin ta biyar baka da wani shekaran amma wa indahu hiqqa amma kana da 'yan shekara uku cikin ta hudu ita ce hikka fa'ina tukubal minul hikka shi malamin sa'i malamin zaka sai amshi wannan dabba 'yan shekara uku cikin ta hudu shi kuma ya kamata ya ba da hudu cikin ta biyar ba shi da ita uku cikin ta hudu sai ya amshi wannan hikakin tashi waye ji aluma shataye ne sai ya ba da ƙaramar dabba biyu zai ƙara tunda abin da ya ba da bai kai ba ya ka zaba da shekara biyar cikin ta biyar ya ba da ta hudu kenan sai a ba da amshi ƙaramar kuma ya ƙara ƙaramar dabba biyu amma ta inastisara ta lahu in sun sauƙaƙa in akwai iya babu to in babu dabbar biyu da za a bada kamacin wannan bambancin shekara daya ya ce awar 20 dirhaman ko ya bada dirhami 20 wannan ya karantar da kai kenan a can da ana kimar karamar dabba da dirhami goma shi zai karantar da mu ruwayar da annabi sallallahu alaihi ya aiki ɗaya cikin sabai kasuwa je so mai layya nawa ya bashi dinar ya bashi ya je so mai layya amma he sa a kasuwa he samo dabba biyu sa cikin sa ci aka yi he samo dabba biyu kuma sa a kasuwa kasuwa ta biyu ya sai da ɗaya a hanya dinare guda ya ka annabi dinaran shi kuma da dabbar shi ya ce allah albarka cikin kasuwarka kawai ya karantar da mu masu cewa ai riba in ta kaza ta wuce a nan riba ka kaga nan riba san fursa riba ɗari cikin ɗari dinari annabi bada aka sai mai dabba biyu aka sai da dabba ɗaya dinari aka kai mishi dinarin shi guda da dabba guda sai ce a musulunci babu iyaka riba ka ci riba iyakar ta kaza babu amma riba ko dirhami ne haramu ne ko dirhami annabi ke bayanin dirhamin riba kamar zina 36 da ke bayanin ko zina da mahiya dirhami ɗaya na riba amma riba in ɗari ci in dubu ne ba matsala komi illa abu ɗaya ne cewa annabi sallallahu alaihi ya yi ja hankalin ya yi addu'a ta mutumin da rahimullah abdan sama ya zaba wa sama ya zaci tara mana hadisi annabi ya ce Allah ya ji kan mutumin da mai saukin kai wajen saye ko wajen saidawa in zai saya ko zai sai da na menene kenan ana neman rahusa kuma an wa menene akwai halin juyin kasuwa zan sai kaya in sai da 100 saman 200 da shiri ba ta 200 ma kuma ba mai cewa na gallaza tashin kasuwa juyin kasuwa mawacin zamani zan sai yan wannan akwai gidaje ko hilaye da aka sai da saman shekara arba'in baya ko zance hamsin baya karen bi huce bai jika biyu akwai aka bada aka wasu ameri jika uku amma a yau sai a sai su jika miliyan hamsin wani a da gudu hamsin wani a yi muku arha yan sama yan sama albarka ma yan sama albarka miliyan hamsin sai da wallahi ka sanar kiwon kasuwa wani tun iya gaya mini ta jika uku ku zo su kai zama yadda ya ji ka ku ana bada su uku aka bada meri amma mutane su kai kudin zami da wannan hujji lan yanzu wallahi miliyan hamsin kwasa ma miliyan hamsin to yanzu ya ce an to yanzu kai ce ma riba ta kai ga ya wuce limki zama limki ma abin ci ka uku a sai miliyan hamsin kaga abin ya huce to ga ana akwai mace ka lahi akwai mace ka riba ta limka limka halakka ci kuma hani'an mari'an hani'an mari'an lahiyan lau ba mai zakin ka ko Allah ko manzon shi ko musulmi daidai kai saboda halin kasuwa ne zamani ka abin wani ya ce zuka a nan ba matsala komi kenan musulunci bai kayyade biri ba illa ana son rangome na kasuwa wajen saye kaka gallaza don kai ne mai kayan kuma don mutum ya sanya sai da kayan shi kaka karya mishi ka kuma sun san kama su kayan kima kayan ka zai kaza amma ya san kama su ya karya maka da muke ta annabi annabi ya addu'a ga mutum mai saukin kai shi bai keri da yawa kuma in zai sai na wani bai karya mishi kenan amma in riba da ya dirhami guda ba da ba kenan shi bahaushe ya yake mai da riba da riba riba daban a riba sunanta a riba kuma riba riba kuɗi da ruwa to kenan a nan kenan ka gamna magana cewa magana magana cewa kudin dabba a wancan zamani kenan dirhami goma shi yasa idan aka bukata ka kawo dabba bi baka sai amshi dina dirhami 20 kambacin dabba biyu anan muke yace wa man balagat indahu sadaqatul hiqqa wa laysat indahu al-hiqqa wa indahu al-jaz'a fa innahu tuqbalu minhu al-jaz'a wa yuti al-musaddiq 20 dirhaman aw shatayn nan kuma shine ya kamata ya bada yan shekara uku cikin ta hudu amma ba shi da dabba wannan he babbatta yan shekara uku cikin ta cikin ta wata cikin ta biyar ba shi da shekara hudu uku cikin ta hudu amma iya da shekara hudu cikin ta biyar shine aljaza'a kaga anan kenan shine mai babba to ya aka ce shi anan na almusaddiq ma'ana sa'i wanda yake zawwa amsar zakka sai amshi wannan babbar dabba ta wannan bawan Allah mai dabbobi mai raƙumma da ya kamata ya bada shekara uku cikin ta hudu ba shi babba sai ka amshi babbai ka amsa ka in ka amshi babbai to anan kai kuma mai hukun dashi ya baka yanzu kai ne ba ta dan ba ta marta ba ba hudda kan na Allah ne shikenan a shi ma sai a huddo daidai haƙƙi sai a huddo in ma akwai dabba guda bi kanana sai a maida mushi tunda tashi babba ce ya ba shi dabba bi kanana idan kuma babu sai a ɗorawa shi malamin sayi malamin zakka sai ya ɗauko dirami 20 sai ya maidawa wannan wanda ya bada babbar dabba ya shekara hudu cikin tabiyar wannan shi ne abin da yake nan sai ya ce wa mana balagat indahu sadaqatul hiqqa wanda shi kuma abin da ya kamata ya bada sadakar yan shekara uku cikin ta hudu amma walaisat indahu illa bintu labun bashi da yan shekara uku cikin ta hudu amma iya da el karama ka iya da bai da iya da el karama shekara biyu cikin ta uku gare shi fa'ina tukubar minu bintu labun za mu shi wani yar karama mai shekara uku cikin biyu cikin ta uku za a karba wa yi hudu shatai ne he karo he ba da dabba biyu a ishirin dirhaman ko dirhami ishirin kun ne ba mace shekara abin da ke bada kurin dabba biyu ce ko dirhami ishirin wa man balagat indahu wa man balagat sadaqatu bint labun wanda shi kuma sadaka shi kamata ya bada bint labun kin eh shekara biyu cikin ta uku amma ba shi da ita wannan wa inda hikka yake da babbata mun da kamar ne dai fa inna tuqbal minhu hikka sai a mishi wannan ɗan shekara hudun uku cikin ta hudu wa yadin musaddiq 20 dirhaman aw shataini sai shi malamin zakka sai ya mai da mai kananan dabba guda biyu ko ya bashi dirhami 20 wa man balagat sadaqatuhu bint labun walatat indahu wa indahu bintu makhad wanda shi kuma kamata ta daga ya shekara biyu cikin ta uku amma ba shi da ita sai ya shekara daya cikin ta biyu bintu makhad to shi wannan a ce fa'ina tuqbal minhu bintu makhad sai a mashi wannan ya shekara daya cikin ta biyu wa yuti ma'a 20 dirhaman aw shatayn sai ya bada sai ya ba da bitin makatakin sai ya ba da dirhami 20 ko ya ba da karamar dabba biyu don shi aka biyu wannan a takashe da kenan kaga akwai mai aka ce rahusa kuma ana bambancin in babu wannan ga abin da matakai ya biyu in ma dabba biyu in ma kudi wanda yake an ma karamar dabba kudi da dirhami goma guda biyu dirhami 20 wannan shi bayan da nake cewa na mas'alar ta wajen lissahin dabbobin akwai wajen lissahi akwai ƙanana za a zo garke manya da ƙanana ko yau akwai sabo aiwa ma yau aka ahita shin haka zo lissahin zakka ana lissahi ne da ƙanana ko kuwa manya ne kadai yanzu ka shekara ko shekara biyu ake fara lissahi na ne malamai magabata suke da sabanin wannan mas'ala ta yaya za a yi za a ɗauka da manya da ƙanana ko kuwa sai manya kadai za a ɗauka wasu na kan cewa za a ɗauki manya kadai za a ɗauki manya da ƙanana amma ba a hudda zakka a cikin ƙarama wasu ce za a yi sahin manya da ƙanana a ɗauki zakkan a cikin kowanne a ƙanana ana ɗauka ciki me asar biyu suke da magana kansu akwai ruwaya da ina ga cikin saifikin sunna na abu malik ya kawo ruwaya kuma ya tabbatar cewa isnadin hasan hanya ɗaya madogarar masu ganin cewa za a yi lissayi amma ba a ɗoka daga cikin ƙaramar za a yi lissayi da ƙanana amma kuma ba a ɗoka daga cikin shi ruwaya ce sufiyan bin abdullahi a sakafi ɗaya daga cikin masu amsar zakka wanda umar ya aika umar ya ce mishi ita da bisakhala alati yuridu bi ra'i ala yadihi wala ta'khudha yace ka amshi kai lissahi wajen an ka zo lissahi na zakka kai lissahi da sakhala karama almace albuzuguma wanda bata kai ba bata kai ba shekara karama sakhala ana kiranta koyo aka heta ana kiranta sakhala karamar dabba ka amsa daga kanana kai lissahi kai da kanana misali in rakumi ɗari ne to ba a cewa wannan ƙato ne wani ƙarami ne wani sabo ne ya aka ashe shi duka za a lissafi gaba ɗaya da manya da ƙanana amma ya ce kakka amshi zakka daga cikin ƙanana kakka amshi wannan zakka ƙanana kakka amsa kenan ba amsa daga cikinsu wajen da lissafi ya ɗauka a cikin manya sai wannan shine kenan sababin hujjar masu cewa za a yi lissafi da ƙanana amma wajen amsa ba amsarsu sai masu ganin cewa a'a me aka cewa ba amsa ma ba a lissahin da su gaba daya ruwaya ina ga ta suwaida bin ghafala yace manzo Allah ya aiko mai amsar zakka garinmu na zamana ina shuraren shi na iya cewa a cikin alkawali da aka mishi umarni da aka mishi kai amsa daga cikin daga cikin waɗanda suke shan nono kenan ƙanana to wannan ruwaya la na akhuz min raji laban cewa kan amsa daga cikin waɗanda suke shan nono sai kamar sai ibn hazam yake cewa nan a wannan nassin shi da iya kan cewa gaba ɗaya ba a sa ƙarami a ciki da shi iya ga wancan bayanin bayanin umar ne umar ne ya kawo maganar cewa umar ta ka amsa daga ciki amma lissahi da shi shi bai amince ba ya ce shi kuma nan suna da manzo Allah wadi ce iya nan ai annabi ce miraji bice bice la ta kuzrat laban ba ce miraji laban shi ya doka wannan magana tana nan kan cewa shi ma manzon Allah ya ce kurin gaba ɗaya lissahi ne ka ai lissahi da karamar dabba kurin wannan fahimta ce amma jamhur suna kan cewa lissahi ba iyakance shekaru jamhur kana suke amma za a yi lissayi da karamar dabba amma wajen amsa shine sai a ɗauka a cikin babba ce magana da kusan ta gama magana biyu ko da bangare wallahu alam kenan zo na lissayi da muka na kuma kurin gashi abinda lissayi ko ne iya ciki me yasa saboda an gida wajen amsa da kawai ko ne an kayyade ya yi bayani yan shekara ɗaya cikin ta biyu kina abin da ake yi yan shekara dama dama matsala a cikin wannan zai samu matsala aka zo zakka ta karan dabbobi amma amma a rakubi matsala in ya kai da shekara ya ce shekara daya cikin ta biyu ya shekara biyu cikin ta uku shekara uku cikin ta hudu hudu cikin ta biyar kana kayyade nan ba za ba magana ka kawo karama da bata kai ba ina wata an gane magana yanzu sai wannan ina ga shine abin da yake wannan hadisi wanda imam bukhari ya rawaito shi haka imam nasa'i haka ina ga abu dawud wani da aka ce kamar jigo ne na makacin jigon wadda zakka ta raƙumma idan mutum yana so ya fahimci abin kurin sai ya ɗauki wannan kawunan da aka hudu daga biyar da bakarmar dabba goma biyu sha biyar uku ishirin hudu ishirin da biyar ya shekara ɗaya cikin ta biyu talatin da shidda ya shekara biyu cikin ta uku arba'in da shidda ya shekara uku cikin ta hudu zuwa ya kaca sattin da ɗaya ya shekara ya shekara ya kaca ya shekara hudu cikin ta biyar duka dai zuwa saba'in da shidda wannan da ke neman jigon wannan lissafin in ka rike sai ya baka sauƙin lissafi rike jigon kenan 25 36 46 61 76 gometar da ɗaya zuwa 120 shine jigon lissafin gaba daya an ka rike ya baka sauƙin rike lissafin sai ya ce yanzu sai zakatul bakar zakka ta shanu albakar kenan zakatul bakar zakka ta shanu an nisab wa miqdarul wajib zai magana kan nisabi daga ina zakka take hawan mai shanu kuma in ta haushi nawa ne ya kamata ya bada sai ce an mu'ad bin jabal qal ina ka ruwaya wanda imam abu dawud tirmizi ibn majah kada wannan suna arba sun ka ruwaya kina ka abu dawud da sai tirmizi ibn majah abin da yake ruwaya yace an mu'ad bin jabal qal ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman wa amarani an akhudha min al-baqar min kulli 40 musinnah ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعا آه يتي الجمعة معاذ بن جبل ta annabi ya aike su tun da ran shi zuwa amso zakka zuwa shugabanci dai na a wannan garuwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni yaman kuma ya mini umarni in amshi in amshi zakkar shanu a kowata saniya arba'in zan amshi 'yan shekara biyu ita musulna 'yan shekara biyu wa min kulli talatin tabi'an au tabi'a akan dukkan saniya talatin zan amshi 'yan shekara ɗaya cikin ta biyu mace ko namiji kenan anan anan bai kama ka ba ƙarara daga nawa take harawa nan kamar lissahi ne na in sun haɗu suna da yawa ana iya warewa arba'in arba'in ko talatin talatin a kan nan nasi ya tabbata cewa ita zakka ta shanu tana harawa daga saniya talatin talatin ake farawa kaga shi raƙumi daga biyar ne saniya daga talatin kenan saniya kana da ɗaya ishirin tashin da biyar har sai ta kai talatin takwan zakka ta hauka kuma aka ce ka ba da ɗan sabo ɗan shiga ɗaya cikin ta biyu haka lissayin shanu yake ko zakar shanu shi kenan ganin abin gajere ne bai da wahala sai ya tsallaka kurin yanzu sai zakatul ganam zakka ta ƙananan dabbobi lamunci alganam wa'annan duka dai mun san suna ciki guda hudun wannan yace an-nisab wa miqdarul wajib eh nisabi na kananan zakata kananan dabbobi daga ina ake harawa kuma in ya kai nisabin nawa ne aka dora ma zaka bada miqdarul wajib kenan sai ya kawo ruwaya cewa naga an anas cikin kasan wata hadisi dogo ne din zai tsalaka duka shekawa wani hadisin na anas ne wanda shi ne cikin shi na aka gama ta raƙumi ta shanu duka cikin nasan wancan hadisin ne ya ce wa fi sadakatul ghanam a cikin sadaka ta ƙananan dabbobi fi sa'imatiya إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاتون yace a sadaka ta ƙananan dabbobi yace fisa imatiha kaji dabba ƙanana masu zuwa kiwo su ciyo ciyawa ta bilis ta kyauta ba su sha ruwa na kyauta a tanki su ake magana kin za mu je bayan maga banda dabba irin kiwon gida ka sayo dussa ka sayo harawa ka sayo kaza kana fama da ita wanda an san mahi yawan ya asara yawan dan uwa ke gaya mini makiyayi ne iya kiwo kullum iya zuwa arewa da magarba iya tambaya ta kan masalar zakar dabbobi ne sai da ce dabbobin a kowace siya jika 250 ita kaga wannan mota ita mota wannan nasa ita don hidimar wannan dabbobin shanu ne kurin ake ta kayan ta kai masa abinci ta dawo kurin da dan gida mai kula da su ya ce yanzu abin da ya ishe shi ya kai gaya ya gaji tubus ya ce da sa su kasuwa ce wallahi ta jika 250 abin da ta yi jika 130 bayan wahala da ya sha wallahi ta jika 250 da ya sai ta shi ma ka sai ta 250 wa ya kai mata wannan kiwon wannan hidimar amma ce karshe a yau ya ce na sai da ta 130 duk kusa ka sai duk kusa ka sai da su ba ta kai ba ta kai ha ko ta 270 da na abu amma ba ta kai 150 ba ta 150 duka to kaga wannan kiwon gida ne ya ci haduwa ma asara ce to kashi da musulunci saukin musulunci ya aka ɗauke ba don a da mun waka abin sai aka ɗauke zakka game da wanda yake kiwo na gida annabi da iya magana sa'ima mai zuwa kiwo ita ce ake ba da ka hudda wani haƙi wannan wahala kama ta ishe ka ga cire ba ba ɗora ma zakka ba shi sai har maka bayani wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha a kananan dabbobi a cikin kananan dabbobi a cikin mai zuwa kiwon su in ta kai 40 sai ka bada dabba daya daya tun daga ɗayan wannan ba a neman komi gare ka ta kai 60 70 70 100 komi ba karawa hatta kai 120 ba karama kudai zaka bada kun daya ya ce amma fa'iza zadat ala 20 wa mi'a ila mi'a ta ne ko shi ma shatan lokacin da ta kai 121 kuma zaka bada biyu daga nan ba a neman komi a kanka ya ta kai 200 eh ta kai eh ta kai 200 ba na amma magin gadi ba kaga a da a banki ba daya yanzu ta kai 121 aka cakawa da biyu kaga nan an samu har ta kai 200 nawa ta karu 80 ta karu amma ba kara komai ba har zuwa 80 kin wannan sai ta karu kuma da 201 ta kwa fushi kuma za a yi ya ce yi ya ce bayan ya ce maka fa'iza za ta ta'ala 20 in ta ƙaru a kan 121 ila mai shatani har zuwa 200 ila mai ateni kai shatani kiran fa'iza za ta ala 20 in ta ƙaru a kan 120 ila mai ateni har zuwa 200 shatani za a ba da ƙananan dabbobi guda biyu har zuwa ɗari biyu fa'iza za ta ta'ala mi'atain idan ta ƙaru ta wuce ɗari biyu ila salasu mi'a har zuwa ɗari uku fafiha salasu jigima kuma anan uku za ka bada har zuwa ɗari uku kenan an koma da arba'in arba'in za koma ɗari ɗari da shi ne zai ce maka fa'iza za ta ala salasu mi'a kun fafi kulli mi'a shatin in ta wuce ɗari ta kai ta wuce ɗari uku daga nan abin da gaba kuma da sai sai baje sai sai sai baje ya kuma kuma arba'in arba'in kuma ko ta arba'in ko ta kai ko ta ɗari kai maimakon arba'in ko ta ɗari sai ka ba da dabba ɗaya da arba'in ne aka fara yanzu ya irsa sai baje ko ta ɗari dabba ɗaya ɗari dabba ɗaya ko dubu ne kuma haka za a ma lissayi ka kullum abin ya tafiya ana ƙara rage maka musulunci kenan kana ƙara sama tarawa ana rage maka abin da ka bada ƙarin ya bada a wannan shi ne ake zam zo na aka hana maganar raba garke me ka me ce hikimar raba garke aka iya samun wani lokaci mai dabbobin yake da intere yanzu misali zan bada ina da dabba 122 na zan bada biyu ko biyu ko zan bada ko biyu zan bada ko in na hudu 100 na ware na musamman na minasa 100 na zan bada ɗaya zan bada akwai zaka 20 zai yi amfani mai amsa ne yanzu misali garke na mutu uku ko iya da 40 mai amsa ya ce raba ko ya ware 40 yanzu a yi nan zai amsa uku zai amsa amma ga maskewa ɗaya zai amsa sassan ma za mu je mu ga inda aka hana raba wanda suke rabe kuma ko a hada wanda suke rabe za mu je bai ga insha Allah ya ce fa'iza kanat sa'imatun rajuli na ƙasatun min arba'in shatun na arba'in shatan fa'iza kan sa'imatun rajuli na ƙasatun min arba'in shatan wahida falaisa fiha sadaka illa an yasha rabbuha yace idan dabba mai zuwa kiwo kuma magana zakan sa'ima idan dabba mai zuwa makiyaya ta mutum na irtin ta ragu min 40 shatin aka samu ɗaya ta ragu kenan a cikin dabba ka ɗaya ta ragu a 40 kenan 39 gare ka ka sanar da ko yace to wannan in aka samu raguwar dabba ɗaya falesa fiya sadaka babu zakka a kanka zakka ba ta hauka ba ya ce illa an sha rabuwa sai in mai dabbobin wanda ya ga dama ya ba da kan shi ne sadaka ce sai ya musa sadaka ce ba matsala wani shi ne abinda yake kenan nisabi na zakka ta kayan ya kace ta kayan ta karan dabbobi su daga 40 ke warawa kuma zuwa 120 a bada biyu har zuwa 200 kuma daga 200 in ya karu a bada uku har zuwa 300 in suka yi 300 sai a baje ya koma ko ta 100 dabba daya ko ta 100 dabba daya wannan ya kare sai shurutu wujubu zakati fil mawashi wani sharadi ne aka dora sai ya cika za a ba da zakar dabbobi da aka ambata in ma ta raƙumma in ma ta shanu in ma ta ƙananan dabbobi sharaɗin harkoci an nisab waho wadihun fil ahadisa sabiƙa maganar nisabi ya ce shi ne na harko kenan sun kai nisabin kuma ce wadda magana ce a hili ƙarara cewa sai ya kai nisabi abu na biyu an yahuda alaiha alhaul shekara ta zagayo ta samu wannan dukiya misali yau kenan magana suna abin kenan me yake ne ana yau suka kai nisabi ta hudu zaka a yau akuyata ta aihi dabba ta cikon arba'in ba ta tattunan sun kai arba'in tun da wata aiwa yau yan ware daya a a sai shekara hebari daga radda aka cika arba'in to daga cikin aka kamar na kudi ne radda suka kai nisabin ba na ake da farkon jarinka ba a radda suka kai wannan nisabin kuma shekara ta zagayo shi ne zakka take kama ya ce an yi hula alai alhaul shekara ta zagayo ta samu wannan dabbobi ya ce ya yi wannan magana kan wata ruwaya da ibn maja ya ruwato haka daru kutani haka iman bayaki wanda kullum muna bayani wani littafin daman abinda hadisi aka cika aka dama hadisi ko ban ce sahihi ba dama abinda aka tace ne da ya inganta aka tato aka kawo littafin da shi ta jigo littafin kenan dan ba magana kwashe kwashe yace ya wannan magana dalilin da kaulihi sallallahu alaihi wasallam لا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول دليل فدر من زال صلى الله عليه وسلم باب زكاة أتكن دوكيا في مال cikin kwata dukiya kin duk dukiyar da ake magana zakka kanta ta kuɗi ce ta ta da dabbobi ce amma an keɓance ta kayan gona mun karanta ba wa wato haƙƙo yau mahasadi shi da bai da shakka da kayan gona amma maganar dukiya ta ta kudi da dabbobi su ne ake maganar shekara banda kayan gona bayan ya gabata kansu ya ce kirin babu zakka cikin dukiya hatta ya hula alai alhaul sai shekara ta zagayo ta samu wannan dukiya da rai ya ce an ta kuna sa'ima domin ce mai aka shiga ta kewaye kan yanzu namu da ke sabi a wannan watan ba duka yin haka ya kare ba ce tun da ba haka yana da sabi ya mu lissayi a sai wannan abin shekara ta zagayo shi ana magana wata matsala yau ina da misali nisabi kasuwa ta juya ta juya wuf yana asara sai su kare ko suka ragu su kaskai nisabi to yanzu bana kudi in na nema here in na samu ba shi a matsawar lissayi wani tsawon lissayi ya zube ya zube lissayi ya zube ya koma ruwa yanzu na samu kudi kuma ya suka kai nisabi to kuma yanzu lissayi ya koma da garan nan don zuwa can sun koma ruwa da sai ya koma ruwa babu sun zubi sun kare yanzu sake nema kuma sai samu kudi sabi to ba ce tun da zakata a muharram ce yanzu a cikin safar na samu lissabi ya yi lissabi lissabin na safar da shi za a lissabi daga nan kuma shekara ta kewo kai lissabin zakata ya canza da misali a muharram ne ko ma'acin misali shawar misali ko zulhijja nake yanzu na kare sai a gaban samu kudi yanzu lissabi na biyu za a yi ba a koma can tsawon lissabi sa ya ce ya hula alayyar haul alayyar haul kai ya ce abu na sharaɗi na uku wanda da shi ne kenan zakata ka zama wajibi kanka an ta kuna sa'imatan kaji sai in dabbar zakka ba ta zama wajibi kanka sai in dabbar mai zuwa kiwo ce ta ciyo ciyawa ta bulus ta kyauta ai ai ra'iyatan fil kala il mubah akasar al'am abinda ke ne sa'ima mai matafsir sa'ima ya ce abinda ake ni ya zamanto tana kiwo filkale ilmu ba cikin ciyawa ta kowa ta halaka wadda mace da ba ta bulus wadda kowa ya yi cinta ciyawa ce ta kowa ta daji a ce dajin gwamna ya ce za ta ci ciyawa ta kyauta aka sar al'am mafi yawan shekara misali a ce za ta ci wata bakwai takwas saura kana ba ta a gida to za a yi aiki da mahi yawa haka tana ci a gida wata takwas bakwai da damana suke zuwa kiwo su ciwo ta bulu ta wata uku wata hudu da sayanta na gida take eh da sayanta na gida take in namu da nan garin ta dan kewaya rabi rabi ya dauke madar ma shanye ta ya ba abin da ya ba su ya kewaya ya kasa tabki ya mido masu rabi rabi wannan rabi rabi in da bai wuce wata uku wata hudu a shekara ta biya ke wata hudu no no shi da yana aiki kenan da mafi yawa in kuma zaka mafi yawa mara da wuya ma wannan zuwa kiwon zai hana ka bata ciyawa gida ko da sa dan mafi ba san kullun da yin suna ne dai kuma ai dan zagaya ne ko a dawo mafi yawa kun zagaye ne ake a dawo gaskiya da wuya zuwa kiwon na muke yake hana mu kiwon gida ba ta abinci ta wadatu dan hala yace kenan ta zaman to sa'ima mana mai kiwo cikin ciyawa ta daji ba ta kowa ba mafi yawan shekara yace yayi wannan magana da hujjar cewa liqauli sallallahu alaihi wasallam fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 shatun tambaya bayani gabata yace da annabi sallallahu alaihi magana cewa a sadaka ta kananan dabbobi yace a cikin mai zuwa kiwo in ta kai 40 har ya zuwa 120 za a ba da shatun akuya guda ko mace kai dabba guda kai karamar dabba guda wa qawlihi da magana annabi sallallahu alaihi wasallama wa fi kulli wa fi kulli ibn sa'imatin kaji wa fi kulli ibn sa'imatin fi kulli 40 ibn talabun kenan shi ma an kawo ya kuma ambata yace cikin dukkan raqumi fi kulli ibn sa'imatin cikin dukkan raqumi fi kulli ibn sa'imatin dukkan raqumi mai zuwa cin ciyawa ta bulus fi kulli arba'in ibn talabun na ayi magana inda yayi wa ko inda suka taru da wannan kuma masewa ne a dukkan arba'in sai a bada ai shekara biyu cikin ta uku yanwa ina ga lokaci yayi muna fatan Allah kai mu darasi gaban insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته